بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها sannan Ubangiji ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa dukkansu gaba da asma'ul musammayat wato sunayen abubuwa komi da komi na, na abubuwa na wajen kayan dabbobi ne da kayan gini da kayan shimfiɗa da kayan abinci har kore har duk ba abin da ba sanar da adam sunayen abin da amfaninsu ba sannan sun ma'aradar mala'ikati sai aka kawo waɗannan abubuwa aka nuna wa mala'iku aka ce an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ubangiji ya ce a lokacin da kuke magana a fada wato fadan Allah sun ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun to kun faɗi wannan da kuka koma waje ɗaya kuma kun ce to ubangiji ba zai halicci wani wanda ya fi mu ilimi ba ba zai halicci wani wanda ya fi mu daraja ba domin wannan halittar tun da kwanan nan aka yi ta mun riga ta mun yi ibada na shekara da shekaru to mun fi ta daraja kenan sannan mun san abin da bata sani ba mun fi ta ilimi kenan to saboda nuna musu cewa ilimi Allah zai ba Adamu ilimi har ya fi nasu kuma a sa su su faɗi su yi masu sujjada Allah ya girmama su ya ba shi girma fiye da nasu to kaga duka an an an faɗi abubuwan da suka faɗa a bayyane da wanda suka faɗa a boye din wa allama adam al-asma'a kullaha sai Allah sanar da annabi adam al-asma'a kullaha wato sanar da annabi adam waɗannan sunaye ko waɗanne irin sunaye ne in asma'ul musammayat ne in asma'ul ka'inat ne in askaratul asma'i ne in ko waɗanne suna ne dai Allah yana nuna mana cewa duk mutumin da yake so ya shugabanci jama'a to walle ya zama yana da ilimin tafiyar da jama'a din ko na harkar duniya zai shugabance su ko na harkar addini zai shugabance su ko na harkar lahira to ya zama da yana da ilimin wannan abin da zai shugabance su akai din saboda haka ne da Allah ce ya sa Adam ya zama khalifarsa a bayan ƙasa mala'iku suka duba ɗabi'ar Adam kamar yadda muka faɗa jiya suka ga wannan ko an je duniya ba za wani abin kirki ba to ainihin shi adam abin da yasa zai zama khalifa a bayan ƙasa khalifan Allah shi su ainihin mala'iku ruhaniyai ne wato rai ne gare su wanda babu nauyin jiki irin namu kenan ba za su iya jagoran abubuwa masu jikkuna ba su kuma dabbobi suna da jikkuna suna da rai amma ba su da sanin alamul malakut balle jabarut balle balle lahut balle abin da yake gaba da wurin su dabbobi hankalinsu da iliminsu duk a sunku yake ba za su iya khilafa ba to saboda haka su kuma aljanu da shaidanu balle kenan sun koma su kasa can asfal da suke to sai ya zama dan adam tsakaninsa da mala'iku da dabbobi sai ya zama kamar ƙasa ce mai manya-manyan ƙabilu guda biyar ana son ɗaya ƙabila ta yi mulki ta mallaki ƙasar gaba ɗaya to sai aka samu cikin ƙabilu guda biyar ɗin kowace ƙabila tana jin bakin ƙabilar ta ne kurum da sanin halaye da ɗabi'un ƙabilar ta kurum sai aka samu wani daga cikin wata ƙabila ya san bakin ƙabilarsu ya san sauran bakunan ƙabilu guda hudun nan ya san ɗabi'ar mutanensu ya san ɗabi'un waɗannan mutane guda hudun ɗabilu guda hudun nan duka tun an zo jarrabawa wani ne ya kamata a naɗa shi wanda yake da ilimi ya san ƙabilunsa ya san ɗabi'arsu ya san abin da ya shafe su kuma ya san bakinsu ya san waɗancan ƙabilu guda hudu ya san bakinsu ya san ɗabi'arsu ya san ina tsammanin saboda haka ne ma ake tura yan makaranta su tafi aikin bautar ƙasa don su san ɗabi'u wata ƙasa daga cikin ƙasashen Najeriya. To saboda haka shi ɗan Adam in ana in ana maganan nasutu ne to anan yake dama. In an wuce gaba an je aramul malakut zuciyarsa tana wurin. In an je jabarut wato hankalinsa yana wurin. In an je malak in an je jabarut ransa yana wurin. In an je lahut a sirrinsa yana wurin kaga ga nasutu ga malakut ga jabarut ga lahut to duka an gama shi ainihin akwai matsayi guda biyu a ƙasa wanda suke na dabbanci din guda biyu saboda nasutun nasutu da malakutun nasutu guda biyun nan nasutun nasutu nan jikinsa yake inda yake tare da sauran yan uwansa dabbobi malakutun nasutu a nan zuciyarsa take kuma in ya kai na in ya kai malakutu na sama to anan hankalinsa yake in ya kai jabarutu anan ruhinsa yake in ya kai lahu sirrinsa yake kaga ya gama duk guda biyar din inda su malaiku sama kadai suka sani da dabiyar sama dabbobi kasa kadai suka sani da dabiyar kasa amma shi ga jikinsa yana wurin zuciyarsa na jikinsa na wuri kaza zuciyarsa na wuri kaza hankalinsa na wuri kaza ruhinsa na wuri kaza sirrinsa na wuri kaza saboda haka alqur'ani ke cewa أتي أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لا إله إلا لا إله إلا فاتقون wato ainihin rai wanda muke rayuwa da shi da ran dabbobi duk ɗaya ne duk ɗaya ne amma ɗan adam shi yana da rai nasa na mutuntaka na imani in yayi imani a bashi wannan rai ɗin in bai imani ba sai a bar shi da rai irin na dabbobi din tunaninsa duka ya kare cikin na dabbobi in humu illa kalan am to da haka alƙawari ke cewa wa kazalika auha ina ilayka ruhan min amrina ruhan min amrina idan ya yi imani sai a bashi rai irin na muminai to ya wuce gaba kenan ya ya ƙetare alamun nasuti ya shiga malakut amma in ba haka sai a tattara duk sha'aninsa cikin cikin dabbanci abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai barbara da abin da zai amfane shi har zuwa mutuwarsa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkayyisu man dana nafsahu wa amil lima ba'da al-maut kun san mai hankali mai hankali shine wanda ya tsaya yayi aiki da kansa yayi anka ya aikin da zai amfane shi kamun mutuwa yayi amfani aikin da zai amfane shi bayan mutuwa amma duk aikin mutum in yana amfani sa ne kamun mutuwa to bai da hankali dabba ne saboda haka ne annabi adam ya zama khalifa dan shi mutumin nasutu ne mutumin malakutu ne mutumin jabarutu ne mutumin lahutu ne hahutu wancan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake kaiwa wannan wurin wa Allah adam da asma kulla sai annabi adam Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa duka sai Allah nuna mala'iku sai ce musu anbi'uni bi asma'i haula'i ku gaya mini sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiqina in maganar ku gaskiya ce ba zan halicci wanda ya fi ku ilimi ba bismillah قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سيما لا يكوسك أمسى suka ce subhanaka sai suka yi Allah gaisuwa irin wanda suka saba din nan subhanaka subhanallah subhanallah wannan tanzihi da shi suke amsa wa Allah da shi suke gaishe shi da shi suke masa ibada yusabbihuna laila wan nahara la yafturun Allah kenan kamar da mun suke ce Allahu akbar Allahu akbar cikin sallah Allahu akbar Allahu akbar sai ko kowane motsawa da kowane shiru subhanallah subhanallah la ilma lana daga ta tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da wani ilimi illa ma allamtana sai wanda ka sanar da mu to wayannan abubuwan ku ba sa daga cikin abubuwan da ka sanar da mu sun san asma'ullahi amma ba san asma'ul ka'inati ba wanda ba ruwansa da daki yaushe zai san daki da abin da shimfiɗa da gado da abin da yake yanda ake yin daki da rabta da menene wanda ba cin abinci yaushe zai san zan kwano da cokali da da da murhu da wani abu wanda ba cin abinci wanda ba shan ruwa yaushe zai san kwanon shan ruwa wanda ba saran gona yaushe zai san gatari da fatanya da wani abu duk waɗannan abubuwa ba su shafi mala'iku ba to rashin sanin su kuma wato wannan ya san su wannan bai san su ba kamala ne a wurin wanda ya san su la ilma lana illa ma 'allamtana babu sani gare mu sai abin da ka sanar da mu innaka kai anta kai ne al-alimu masani al-hakimu guni
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض walau ma tubduna wa ma kuntum taktumun to da malaiku suka bada amsa cewa wannan abin ba su san shi ba ba san sunayen su ba san hikimomin su ba sai Allah ce to Adam anbihum bi asma'ihim ya Adam ka gaya wa mala'iku sunayen waɗannan abubuwa sunayen su da kuma amfanin su da hukuma hikimar da aka yi su domin su to misali duk abin da zai faɗa ce wannan sunansa shimfiɗa ma'anansa in mutum ya gaji da zama ko ya gaji da tafiya ya kwanta ya huta wannan sunansa tukunya ma'anansa ana dafa abin da za a ci da shi wannan murhu ana ɗora tukunyar a kai wannan sunansa lasfika ana kaiwa sauti da nisa wannan sunansa rediyo ana isar da magana nesa kowanne abu ya faɗi sunansa ya faɗi amfaninsa ko abin mamaki da dukkan bakunan 'ya'yansa zai faɗa ba da larabci kaɗai ba ko da hausa kaɗai ba duk ya faɗa wa mala'iku Allah yana kallon su eh to kun ga abin da na faɗa muku falan ma ya sai kare sai Allah ce ala kullakum shin ban gaya muku bane lokacin da nace muku inni alau ma la ta'lamuna ai na gaya muku da kuka ce wannan bai cancanta ba nace na san wani abin da baku sani ba to ga ta nan kun ga gashi ya san abubuwan da baku sani ba to wajen ilimi kam sun sallama kenan adam ya fi su ilimi wa allama adam da sama kullaha قال وقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ban faɗa muku bane ni dinnan na san ma abin da yake ɓoye a cikin duffan sama da duffan ƙasa wa alam na san ma tubduna abin da kuka bayyana a fada lokacin da na kira ku shawara lokaci a tasalu fiya man yufsidu fiya wa yasfiku dima'a wa na nusabbihu bihamdika nuqaddisu laka naji wannan a gaba na kuka faɗa inda kuka koma kuma kuka yi magana ku kadai nan ma ina tare da ku alam ghaiba samawati da alam ma tubduna ma kuntum takunun cewar ku da kuka ce lai yakhluqa rabbuna a'lama minna wala afdala ubangijin ba zai halicci wanda ya fi mu ilimi ba kuma ba zai fi mu ba zai halicci wanda ya fi mu daraja ba domin kowanne mun riga shi zuwa mun riga shi mun san abin da bai sani ba to gashi
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين كتنا يا رسول الله لدكم ميجي يا كيدن أدم بابنك لأكي مجنسة tuna lokacin da bayan ya samu annan darajoji duka an ba shi ilimi ya fi mala'iku gashi kuma an sa mala'ikun su zo su yi masu jada don girmamawa wato kamar su su yi masa mubaya'a kenan akan shugabancin da da suke inkarinsa to yanzu dai shugabanci ya tabbata su zo su yi mubaya'a sai suka yi sujada suka faɗi suka yi fasajidu nan da nan su mala'iku la ya sunan lama amarahum wa yaf'aluna ma yumarun nan da nan sai suka faɗi ko suka sujada shine amfanin wannan fa ana kiranta fa'ul fuja alfujaiya nan da nan ko sai suka fara suka yi sujada illa iblisa abi wastakbar sai dai iblisa shi kadai ya ki sujada wastakbar yayi girman kai wa kana min al-kafirin sai ya zama daga cikin kafirai wato ana nuna mana ne lokacin da aka yi mana maganan hudar lil muttaqina aka faɗi halayensu da makomarsu aka faɗi halayen kafirai da makomarsu aka faɗi halayen munafukai to shine kamar mutum zai yi mamaki shine Allah zai kawo asalin kafirci din da musulunci shi asalin asalin musulunci dai shine asali shine fitratullahi lati fadara nasu alaiha to kafirci ko ya yayi har mutum ya zama ya kafirce wa Allah kaifa takfuruna billahi ya mutum zai kafirce wannan abun mamaki shine Allah zai gaya mana asalin kafirci din tun daga shanin iblisa da cewa yau adam sujada ya ki yayi girman kai yayi son zuciya to ashe girman kai da son zuciya da hasada ko mutum yana da ilimi to za su rufe masa iliminsa su hana shi amfani da shi ga iblis da akwai ilimin to amma da yake akwai girman kai akwai son zuciya akwai hasada to sai suka hana masa bin umarnin Allah ga Allah yana magana da shi yana ce a'a fa sajadu illa iblis abi sai iblis shi kadai yaki wastakbara yayi girman kai wa kana sai ya zama da kafirin a cikin wanda suke suka kafirta wannan shine asalin kafirci ko da wani zai mamaki yaya kafir suka kafirce wa Allah sai a ce musu ai iblis shine farkon wannan sha'ani akan sha'anin magana adam yanzu yan maganganu wai suka so fitowa wai har akwai mai cewa musulmi mai cewa wai annabi adam ba annabi bane la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku bude dukkan littattafan musulunci za ku ga kamar yadda ka'idan istilahi ta ajiye in an faɗi Allah jalla jalaluhu za a ce masa ko tabaraka wa ta'ala ko azza wa jalla annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun ne jalilun ne muta'alin ne amma ba a cewa annabi muhammadu jalla wa azza ko tabaraka wa ta'ala ko azza wa jalla tare shi azizun ne sallallahu alaihi wasallam wallahi izzatu li rasulil mu'minina amma qaida ta aje wannan kalmomi ba a wa kowa amfani da su sai Allah shi kadai Allah ta'ala Allah jalla wa azza jalla wa ala azza wa jalla in an zo kan annabawa farko annabi ta alaihi salatu wassalam saboda sallu alaihi wa sallimu an haɗa guda biyu a ƙur'ani sauran annaba da manzanni kuma alaihi salamu saboda wa salamun alal mursalina ba ce wa salatun wa salamun alal mursalina ko da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma a riƙe musu salati kamar yadda ake mini amma ka'ida dai annaba sauran annaba ana ce alaihi salamu alaihi salamu kowane annabi aka ambata ba ya fi karɓar cewa radiyallahu anhu tare da kuma Allah ya yarda da shi din amma ƙa'ida wato abinda za a faɗa masa ne a ce alaihi salamu shi annabi in ko sahabbai ne ba a ce musu alaihi salamu sai a ce musu radiyallahu anhum saboda alqur'ani ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladzina tabawwa'u bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an sauran waliyai su ma haka saboda su ne masu bin sahabbai din السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان su wale sun bi sahabbai din bi ihsani saboda haka ake hada musu a ce radiyallahu anhu wa radu an mu'minai kuma da sauran malamai sai ce rahimahullah ko rahmatullahi alaihi saboda wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah ta duba dukkan littafin musulunci shin in an zo kan adamu radiyallahu anhu ake cewa ne ko ko alaihi salam ake cewa in an ce alayhi salamu to annabi ne in ku an ce radiyallahu anhu to a wali ne khalifa to a nisanci shegun maganganu cikin musulunci wanda ake barbara da karuwan ilimi a titi ake aihuwarsu annabi adam wanda yake annabi adam ba annabi bane yana so ya ce mana annabi nuhu ba annabi bane domin alqur'ani yana cewa Allah yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi yastafi تتي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض سيد أكبر آدم إن كما أفعل نوح سنن أن باسك بيوبايا هل ما أكي خلافة شن كم النبي آدم يصاب أشكد شكي أول الأزمة سكت آه ولقد أهلنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له أزمة يسا أكفد شكي أول الأزمة أما النبي ني مرسلين إلى إلى بنيه شي النبي ني مرسلين إلى بنيه idan mutum ya ce annabi adam ba annabi bane sai annabi nuhu ne annabi to ya ce kenan tun da aka halicci adam ya zo duniya ba bauta Allah ba a to dama bautan Allah da ibada daga Allah suke zuwa a bakin annabin Allah shi wali kullum magajin wani annabi ne da bakin wancan annabi yake magana in annabi annabi adam ba annabi bane to wani annabi ya gada yake isar masa da aika kamar yadda waliyai khalifofi suke isar da aikan annabawansu da suka gada saboda haka a nisanci shegun maganganu a cikin musulunci a rika aurawa hankali da imani maganganu na imani na gaskiya annabi adam annabi ne mursali ne a cikin shi mursali zuwa ga ƴaƴansa wa allama adama da suna kullu sun marada mal malaikatu fa qala anbiuni bi asma haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana wa in qulna lil malaikati isjudu li adam فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين to daga nan iblisu ga ilimin ga ibadar ga komai amma tun da ya jayayya da Allah ya ki sallama wa ikon Allah sai Allah ya tube masa darajar ibadarsa ya zubar da ita ta zama da amfani ita ibadar kuma darajar ta ba da wani amfani girman da yake yana da shi bai da wani amfani yau karamin yaro in mun sa shi a makaranta abin da za mu fara ce masa zagi tsohon nan sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ina girma to duk mai neman girma da kansa ba ta ga wajen Allah ba fa innal izzata lillahi jami'a yayi kuskure ko ba zai samu ba sai an masa dariya
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين دام abin da ke ake tafiyar da takwa tsoron Allah din yi kaza nayi bar kaza na bari shine takwa din da ake ce hudal lil muttaqin din to ga dai Iblis an ce yayi yaki to da ya ƙi an kore shi an tuɓe masa duk darajojin da ke da su to shi kenan sai aka naɗa annabi adam akan darajarsa to ana so kuma a nuna iblis a nuna wa iblis kasawarsa shi ko yace tunda dalilin annabi adam yasa aka kore shi ya yasa Allah aka kore shi ma sai yayi dalilin da za a kori adam daga aljannar tasa to wa qulna sai muka ce ya adam ya annabi adam uskun ka zauna anta wa zawjukal jannata na ba ku wurin zama a nan aljanna kai da matarka fa kula min ha ragadan haythu shi'tuma duk abin da ku gani cikin aljannan na ba ku naku ne kuma aljannan nan aljannan nan ne ta sama fa ba wai aljanna wata gona a sham ko wata gona a wani wuri kamar yadda su dan dawi suke faɗi ba ko kadan aljannan nan dai aljannatul khuldi da yin sun ce wai ai da aljanna ce irin ta jannatul khuldi ya zai ya shiga kuma a koro shi ya kuma zai yi sabo a ciki a'a ai ba san ai Allah in yayi magana ba a masa jayayya ko ba a nuna masa abin da ya kamata shi daren Isra'i da Miraji annabi bai shiga aljanna bane bai fito ya dawo Madina ba ya dawo Makka ba har ma yana bada labari ai da nazo na shiga gidan na shiga gidan Jafaru na ga Allah ya yi masa wata mace mai kyakkyawan fatan baki saboda Allah ya san Jafaru na son irin wannan matan na zo kofar gidan wani kishiga wanda ce ya Rasulullah me yasa baka shiga gidana ba ce na san ka da kishi yace kuma har kai ma a maka kishi ya rasulullahi dan nabi ya shiga aljanna yayi yawo kuma ya dawo makka ya dawo madina ta ai sai ta zama sakamakon shiga aljanna je ka gashi an baka gida ba wai zo ka je a je ai maka yawon bude ido ba kowa aka kai shi wuri yawon bude ido ai ya san zai dawo to haka aka yi adam yawon bude ido domin dama an ce filar di khalifa aka ce ba fil jannati khalifa ba dama ba wurin wurin zama aka kai shi ba an kai shi ne yawon bude ido don ai mana wa'azi da shi to saboda haka ne aka kai shi wannan aljanna aka ce duk abin da ya gani cikin aljanna an ba kai da matar ka naku ne fa kula min hasid ragana hasid ma wala taqraba hadhihi shajarata to sai aka nuna wata wata itaciya guda daya aka ce kar a taba kar ya taba ta to wannan itaciya da aka ce kar a taba malamai sun yi matukar kokarin neman wani irin itace ne sun yi ta faɗi sun ce a itacen inabi ne a itacen tin ne a ai ma alkama ce a alkama ce mai waɗansu ya'ya ƙwayoyi kamar kamar suka yi ta lissafe lissafe malamai suka ce abin da ya kamata tun da Allah bai faɗi sunan wannan bishiya ba annabi bai faɗa ba a batta kaman karen ashabul kafi yanzu ana jayayya kan karen ashabul kafi fari ne ko baki ne ko durwa ne ko ja ne ina amfanin wannan jayayya shi kenan wata bishiya dai kawai ta mai yaya Allah ta kare ki kuna daga wala ta graba bi shirata ko kusa da wannan bishiyar kar ku yi fa ta kuna min zalimina wala ta graba bi shirata kar ku kusanci wannan bishiya balle ku ci balle ku yi sabo to shi kenan da shaɗan ya ji wannan sai ya yi musu rantsuwa fa dalle huma bi ghurur wa qasama huma inni lakuma minan nafihin shaɗan yana bin su ko da ke an kore shi dai amma ba hana shigowa ba lokacin yana zuwa yana bin sa Allah Allah Allah sa in ji wa'annan mutane abin da suke so da abin da suke tsoro ina so in kama su amma ban san abin da suke so ba ban san abin da suke tsoro ba in kana so ka kama mutum ka nemi abin da yake so ka sani ka ce za ka bashi ka nemi abin da yake tsoro ka ce za ka raba shi da abin to da haka yan siyasa suke kawo mutane su bi gari su ji menene gari suke so menene suke ba sa so to sai ce za su yi musu abin da suke son nan kuma za su raba su da abin da ba sa son nan to shedan yana bin adam da matarsa yana jin menene Allah Allah ka sa in ji abin da suke so sai sai adam suna ce Allah wannan wuri ka abin da muke so ya zama dai a wannan wuri mu dawwama dai ba mutuwa ba fita daga wannan wuri mu ta mulki a wannan wuri shike da shari'a ce ba Allah zukan naji sai zo rantse mu ce sai ta kullu mulkin la yabli wannan shine itacen dawwama wanda ya ci wannan itacen duk zai dawwama kuma ya samu mulkin da ba zai tsufa ba har abada to shi kenan sai suka mance suna tsammanin wato mutum ba zai iya halitta ba za ta iya yin ƙarya kuma ta rantse da sunan Allah ba to sai suka rantse masu mutunta zo kusa su ne kai kadai ne ka ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله كيف دعاتك صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa aka ce tun daga zuciyarka har bakinka ka yarda Allah shi kadai ne shine mai sama shine mai ƙasa shine mai komai shine mai kowa shi kadai kuma ka ce ka tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi ka tabbata ko ka tabbata ka tabbata ko eh gaji ko eh a ga masa da turanci eh zan tara masa تذكر الملائكة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأظلهم الشيطان عنها daga nan kuma sai shaitan ya samu damar da ya ji abin da suke so abin da suke so su dawoma cikin aljanna wannan mulki ya zan bai tsufa sai shaitan ya ce ai wannan itacen sai wanda ya ci ne zai samu dawoma cikin wannan aljanna to sai suka mance an hana musu cin itacen sai kuma suka duba suka ga wannan wannan mutum inda mutum ne shi shedan ba zai iya rantsuwa a gaban Allah ya ƙarya ba tun da ya rantse dai ba ƙarya bane to sai suka manta suka ci wannan kuma haka Allah ya so dama Allah ya nuna mana ne cewa kar mutum duk halin da kake ciki kai dan adam na kyau kar ka yadda ka amince ubanka ya je cikin aljanna an koro shi kar ka yadda ka amince ubanka ya ji har cikin aljanna an ce ya sauka adam to ya zama maka wa'azi don saboda kar ka amince saboda haka mutum ba zai amince ba tunda adam da kansa ya je aljanna ya fito to kar a amince kuma dama ubangiji ya haka ne ya nuna masa aljanna ne ya santa ya kwadaitar masa da ita don in ya sauka shi da kansa zai ta yin kwadayin aljannar domin da ya sauka ya ta kuka ce yanzu Allah laifin da na yin nan in na tuba na kyautata aiki na za a sake mai da ni ku aljanna ce za a mai da kai kai da kai da ƴaƴanka duk kuma ta bai fa la khawfun alaihim wala hum yahzanun a duk zan nuna muku hanyar koma duk wanda bi hanyar zai koma aljanna to wannan duka an mana wa'azi ne su annabawa ba sa yin sabo wato irin abubuwan da suke faruwa ga annabawa na irin wannan da ƴan uwan annabi Yusuf da sauransu misalin su yadda suke wurin Allah Allah yana yi mana wannan ne dai ya jarrabe mu ya jarraba mu kamar yadda idan su yan agaji sun je wajen wajen rawan su sai wani mutum zo a guje sai a ce ya faɗi wai ya mutu maza su cicime shi wai gawa ne su sa shi a makara in wani lokacin wata tsohuwa tana wuce sai ta zamanin da gaske ne gawa ne su cicime mutum ya faɗi da gangan wai mota ta kaɗe shi a cicime shi a sa a makara wai ya mutu rija rija a sa a mota a gudu wai an kai shi asibiti ta lokacin wanda bai sani ba an zai zamani ya mutu din ne gawa aka ɗauko ci mai jari jari jari jari a'a koyarwa ne wani abin ya ka faru ga yadda za ku yi saboda ku yan adam in laifi ya faru ga yadda za ku yi ubangijinku ya nuna yadda za ku yi in laifi ya faru inna la yuhibbu tawwabina in kun yi laifin kun tuba sai wata soyayya sabuwa ta karu tsakaninku da Allah inna la yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba
فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين shikenan akan wannan lamari sai shaidan ya zamar da kafafuwansu suka mance an hana musu ci kuma sai ga shaidan ya yi rantsuwa kuma ya ce musu cin wannan bisha shi zai kawo musu dawwama da mulkin da ba zai kare ba fatar da huma sai ya fidda su mimma kana fi abinda suke ciki na ni'imomi duka shaidan ya musu dalilin fita to wai yana dariya ya yi murna akan annabi adam an kore shi an tuɓe shi an kore shi shi ma yi wa adamu dalili ga shi an tuɓe shi an kore shi bai sani ba itaciyar ya ci sai ce aini ai da ya ji labarin abin da zai faru in an kore shi da ni ne ma sai in ci bishiyar har in ci saiwa
Allahu akbar
ai shi abin ya zai masa riba shi kenan ya zama masoyin Allah Allah ya zaɓe shi mace mai rabu fata ba alai wahadi nan da nan sai Allah ya zaɓe shi ya mai da shi makamin sa ya ƙara masa matsayi gashi da khalifa ne mai ilimi ne mai daraja ne har mala'iku faɗuwa suke suna masa gida ga wani abu ya faru kwanan nan ko an ce sauka sauka sauka sauka dai sauka dai sauka dai to ba komai in ya sauka din za a sake dawowa da shi tare da jama'a dubbai ƴaƴansa ne dukansu fa zalla mashaitanun ha fa'akar jama'a ma kana fi wa kulna sai muka ce ibi du ku sauka ku sauka to cewa ku sauka anan annabi adam da matarsa da ƴaƴansa ne tunda ba ibi da aka faɗi anan kaman wani wuri ba ibi du aka ce ku sauka annabi adam da matarsa da ƴaƴansa da suke jikinsu ne ake nufi ko ku annabi adam da matarsa hawwa'u da shedan da ya musu kutu-kutu wanda aka kore shi tun da farko da kuma maciji wanda yake da yana wa Adam hidima daga baya ya zo ya masa ha'inci aka ce ku sauka dai to an dai kore su duk da haka dai an saukar da su dai kasa din annabi Adam ya sauka a India a wani wuri da ake kiran Serendip wato yanki na India ana kiran wurin Serendip amma yanzu ana kiran wurin Sri Lanka anan ya sauka ita kuma ta Hawa a Jidda ta sauka tsakaninsu ya fi mil dubu biyu da ɗari tsakanin inda wannan ya sauka da inda wannan ta sauka to suna ta neman junansu suna ta neman junansu ba su gane juna ba sai a arfa a arfa ne suka gane juna a jabalur rahama to saboda haka ake kai mu wurin don tarihin babanmu da uwar mu adam inda suka gane juna mu ma a shekara mu je mu ga wurin a shekara duk wanda ya samu iko kamar yadda wannan ɗaki da babanmu ya gina millata abikum ibrahim wannan adam ubanmu ne na jikinmu ibrahim ubanmu ne na imaninmu shi ma kowace shekara mu je mu gano ɗakin da ya gina wa allah mu yi ɗawafi wannan duka tarihi ne wanda ya zama kuma inda matar annabi ibrahim in ta yi sa'ayi ita ma da yake uwa ce ta wajen wajen mu wajen matar annabi ibrahim ko da yake koyan gasa ce ita ma mu je dai mu yi gudu a wurin da ta yi gudu ya zama tarihi shi ma ya zama kuma ibada kuma azumi shi ma tarihin saukan alkur'ani ne kuma ya zama ibada fa zalla man shaytanan ha fa akhraja man ma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu ku je ku ta gaba da juna ku je ku ta gaba da juna din nan da shaytan da adamu da matarsa da maciji ake nufi ko ku ɗan adam din masu da kansu su ma haka za su zo duniya su yi ta gaba eh haka ne domin akwai ayar da ke cewa wala yazalun mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum mutane wato za su yi ta jayayya ne a duniya kamar dan jayayyan aka halicce su wata rana da aka saukar da ayoyin na cikin suratul an'am da aka ce qul huwal qadiru ala an yaqasa alaikum azaban min fawqikum annabi ta uzu wajhikal karim aw min tahti arjulikum ta uzu wajhikal karim aw yalbisakum shiy'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd ya ta uzu wajhikal karim sai Allah ya ce jaffar karam ubangiji ya ce ina da ikon in saukar muku azaba ta sama annabi ce ina roƙo karkai haka ita ina da iko in sako muku azaba ta ƙasa ita ina roƙo karkai haka ita ina da iko in sa muku in sa muku sabanin ra'ayi a junanku ita ina roƙo karkai ta wannan ayar riga an gama to sabanin ra'ayi kafirai ma suna yaƙi da junansu akan sabanin ra'ayi musulma sai ka samu suna faɗa a junansu akan saɓanin ra'ayi wannan haka Allah ya yi kuma daga baya Allah zai shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'ul lahi ku tafi kasa ku tafi kasa an shirya muku wurin zama da wurin jin daɗi har zuwa lokacin mutuwarku an yi amfani da mustaqarrun a wuri uku alqur'ani an yi amfani da wurin zama a duniya wurin zama ne wala kun filar da mustaqarrun wa mata'un lahin kuma an yi amfani da cikin uwa mustaqarrun ne fa mustaqarrun mustauda an yi amfani kuma da da da lahira mustaqarrun ne ashabul jannati yawmin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila wurin aljanna wurin mustaqarrun ne kuma wuta Allah kiyaye innaha sa'at mustaqarran wa muqama ita ma wurin dawama ne auzu billahi to wurin can zuwa duniya ba wurin dawama bane zama a cikin uba ko cikin uwa ba wurin dawama bane kuma in an je can lahiran ne wurin dawama yake nan ne mustaqarrun na gaske yake Allah ya sa mu zama mustaqarrun mu aljanna ne
فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نند نم فتلقى آدم من ربه كلمات wato ahlul inaya la tadurruhumul jinaya wato mutanen da Allah yake son su sai su talai shi Allah yana ganin su daga basi kenan sai yace ya yafi wato da namaru ya ya sha jin daɗi cikin kafirci wato yana dukan musulmi yana dukan sahabbai har shekara shida bayan musulunci ya taba dukan sayyidina abubakar sai da ya suma don kafirci yace shi zai ya kashe ma muhammadu kowa ya huta amma da yake Allah yana son sa sai ya mayar masa da soyayyan nan ta asali kafirci sai ya gushe ya bashi da wannan soyayya arul inaya la tadurruhumul jinaya mutanen da Allah yake son su ko sun yi laifi daga wasu yace ya yafe musu saboda haka sai Allah su mattawa rabu fa taba alai wahadi nan da nan sai Allah ya zabe shi ya mai da shi cikin zabuwarsa ya karbi tubansa tubansa fatalaki adamu min rabbi kalimati adamu nan da nan fatalake sai ya karbi kalimatin wasu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa fa taba alaihi sai ya karbi tubansa kalmomin su ne ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya ubangijinmu yanzu kan mun gane mun coci kanmu mun bi maganar wannan mutum muna tsammanin da gaske yake yi mun coci kanmu wa in lam taghfir lana in dai baka mana gafara ba wa tarhamna in dai baka ji kanmu ba da na kuna min khazir wallahi mun shiga cikin asara wannan kalimat cikin alqur'ani kenan kalimat cikin hadisi amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da abin ya faru sai annabi Adam ya ce ya rabbi bi muhammadin illa ghafarta li na roƙe ka saboda muhammadu kai mini gafara sai Allah ya ce masa ya sanar da kai muhammadu ita lokacin da ka sa mini rai rai na da yazo hanci na da nayi atishawa da nace alhamdulillah na daga ido na dubi sama sai naga ko ina a qawaidul arjanu la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cikin dukkan mamurakan an rubuta na san wani mutum ne wanda yake da girma a wurinka shi yasa ka sa sunansa kusa da sunanka to na kama kafarsa kai mini gafara yace shi kenan je kana maka gafara ai saboda shi ma na halicce ka ba kai ba ma saboda shi na halicce dukkan halitta Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam Allahu alaihi wa sallam faktaba alaihi Allah ya masa gafara inna shi Allah huwa shine at-tawwab mai yawan karban tuba ar-rahimu mai yawan jin kai shi Allah shine at-tawwabu mai yawan karban tuba amma ba a kiransa at-taibu mu ko mu ne masu zunubi mu ne mu ne tawwabun to tawwabun za a ce mana amma ɗaya mu ba a ce masa tawwabu sai Allah shi kadai za a ce masa tawwabu mu dai in mun ɗaya daga cikin mu sunansa taibu sai jam'in mu ne in yayi yawa mun yi tuban da yawa a ce tawwabun inna la yuhibbu tawwabina amma tawwabu dai sunan Allah ne mai yawan karban tuba Allah ya karbi tuba mu astaghfirullah mun tuba mhm قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا هبلوا منها جميعا فإما أتنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون duk da haka da Allah ce shi kenan an gaba je ka gafara da an yi maka amma sauka kan akwai sauka an yi maka gafara amma sauka dai akwai sauka sauka to ya sauka a wannan wuri Sarandib din nan ko Sri Lanka saboda haka ne har yanzu turaren da ake samu a duniya yawanci daga itatuwan da suke tsira a wurin ne don ya sauko daga kamshin aljanna ne ya sauka a wurin saboda haka duk turaren da mai mafi kamshi daga itatuwan wancan kasar na indiya din na sri lanka sri lanka din ake samu turare saboda kamshin da yake da har ma malamai suka ce watakila saboda haka ne ma mutanen da suke wurin sun fi ko waɗanne mutane kyau a lokacin ko da ke yanayin ne dai akwai a wurin da aka yi tufa na an shafe wurin amma duk da haka dai yanayin wurin wato duk mutanen da suka fito wajen indiya indiya na sai ga mut- sun fi yawancin mutane kyau saboda sabon sauka ne sabon sauka ne daga aljanna ya zauna a wurin to daga can yake takowa yana zuwa makka yayi haji ya zo makka yayi haji sau arba'in to duk inda ya taka sai wurin ya zama birni duk inda ya taka sai wurin ya zama birni saboda haka ne asia sun fi kasashen duniya manyan birane قل نابلوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما أتنكم مني هدى فمن تبعوا هدايا كسوكا دي غبا دايا فإما أتنكم مني هدى زن أيكو zan aiko da shiriya daga gare ni wato da littafi da manzo zan aiko littafi da manzo manzo zai zo da littafi ya yi bayani ya bar littafi a hannunku wato direction wanda za ku bi ku koma aljanna to koyaushe Allah zai aiko manzo ya nuna hanyar da za a bi a koma aljanna idan ba a bi ta ba to shedan din nan da ya fito da babanmu cikin aljanna to gidansa za a koma shine wuta kuma Allah ya kiyaye saboda haka in an bi maganan manzanni da littattafan da manzanni suka zo da su to za a koma aljanna ba wahala dama ai gidanmu ne tilkal jannatu lati uristumuha amma bima kuntum ta'maluna wurin gadon mu ne aljanna dama an yi ta ne don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zaunar da babanmu Adam a ciki wurin kowa mu ne wa zai hana mana komawa sai dai in mun ki bin hanyar komawa mun mun bi hanyar makiyin uban mu shedan wallahi kiyaye bin hanyar kudwa ta shedan ga wanda bai hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ba bakin ciki zai dawo cikin aljannan nan ba wata wahala ba tsoro ba bakin ciki Allah ya samu
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون amma fa waɗanda suka kafirta na aiko manzanin suka kafirce musu na aiko littafin suka kafirce musu suka ƙarya suka kafirce wa manzanni suka ƙaryata abinda manzanni suka faɗi da littattafai kamar ka zo ya tuna to ulaka wannan kam su da aljanna har abada sun yi ban kwana da ita ashabun ne su ma abuta shiga wuta ne kuma su khaliduna masu dawwama ne a cikin ta wani kafiri wata ya zo ya tambayi wani malami yace me yasa annabi adam ya shiga aljanna kuma aka fito da shi sai ce saboda ya fi irinka ai ku ne ku fito da shi ku ne ku fito mana da shi kana kafiri yau zaka zauna cikin aljanna ai aljanna ba gidan kafiri kuma kana jikinsa ba sai ya sauka ya aike ka ba tukunan kamun ya koma to wannan shine amsar da wata rana sahabbai sun ce ya rasulullahi wallahi muna karatun qur'ani wani sa'i mukan yi zugun muna kaunan shiga aljanna wani sa'i ko mukan ji tsoro na shiga aljannan nan sai ce bring ga muku yadda aljanna take yan aljanna da halayensu yan wuta da halayensu suka ce ga yamar sai ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربي وأولئك هم المفلحون wannan sune jan aljanna in halinku haka yake to kar ku ji tsoro ku jan aljanna ne innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun katama Allah ala qulubi wa la sabi wa la fi shawa wa lam azabun azim wannan ko jan wuta ne kace a ba ma cikin waɗannan ce to shikenan ku yi kauna amma mumini ya zama yana da fukafikin guda biyu fukafikin kauna da fukafikin tsoro ko yaushe kana cikin kaunan aljanna saboda halayen Allah na gari dama baka san zaka zo duniya ba ya kawo ka ya mai da kai dan adam ya hada ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alheri nasu yana da yawa ya bata kanka ba za ku bata ba to in ka dubi wajen halinka kuma to sai ka ji tsoro halinka fa ba kyau halinka kai dan adam fa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik saboda haka ne fuka fiki guda biyu kar a rabu da su kullun kana kauna saboda kyakkyawan halin Allah kuma saboda kana da uban daki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun ka ji tsoro saboda halinka ba kyau kai ma ka sani laka sabun ne rufi a kaidun wanda suka kafirce suka karyata su kam yan wuta ne za su dawo kuma a ciki آمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل وتوسوا بني إسرائيل ذا أكيسوا هاتكلاس ta ajiye su da an kira mu gaba ɗaya ce yayin nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum to an faɗi darajojin mu gaba ɗaya da mu da dukkan ƴan adam gaba ɗaya darajojin mu uban mu ne adam shine kaza kaza shine aka masa kaza kaza da kaza da kaza tun za a ware malamai masu ilimi masu ibada wanda su ne suka fi dukkan mutane malami mai ilimi mai ibada ya fi jahili wanda bai sai da ake ibada ba to sauran jama'a duk gaba daya in an dauki malaman bani isra'ila a zamanin da jahilai ne su bani isra'ila su ne malamai su ne masana su ne masu ibada saboda haka aka wasu first class an ce mana ya ayyuan nasu gaba daya yanzu an ware su za a yi magana da su magana nasu na manya tsakanin su da Allah yace ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan babban mutum annabi yaquba shine ubanku bani isra'ila isra'ila nan suna daga cikin sunayen annabi yaqubu yaqubu dan ishaq ishaq dan ibrahim wato nuna musu ƴaƴan manyan mutane ne masu asali dan kada a ga halin banza a wurin babban mutum mai asali balle malami mai ilimi uzkuru ni'mati ku tuna ni'mata allati an'amtu alaikum wanda nayi muku wa aufu bi ahadi ku cika alkawari na ufi bi ahadikum nima in cika alkawarinku ku wa iya ya farhabuni ku ji tsoro na fa ni kadai za ku ji tsoro kar ku ji tsoron faduwar daraja wajen talakawa kar ku ji tsoron faduwar daraja wajen jahilai ku ji tsoro na ni kadai alkawarin ku shine kamar yadda zuwa cikin surar suratul ma'ida ina ce وذكرنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار القول شيني Allah ce ya zaɓi bani Isra'ila cikin su ya zaɓi mutum isnai ashirin na ƙiban zaɓaɓɓu guda guda goma sha biyu ya ce ni ina tare da ku Allah ne fa yake cewa ina tare da mutane ina tare da ku ya bani Isra'ila ya ce ina tare da ku inni ma'akum amma ina tare da ku ina da sharaɗi la in aqamtumus salata wallahi in kun tsaya akan yin sallah wa ataytumuz zakata kuka ba da zakka lana gamtum salata wa atitum zakata wa amantum bi rusuli kuka yi imani dukkan manzanni na Muhammadu na ciki wa azzartumuhum kuka daraja dukkan manzanni na Muhammadu na ciki to in kun yi haka ni ma zan yi wannan wanne ne law kafiranna ankum sayi'atikum billahi kuka da kuka zan gafarta muku wa udkhilannakum jannatin kuma zan shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar man kafara da zalika fa lakum al-kafirun amma mutum in ya kafirce bayan nan fa to zan tube masa girman sa kun ji iblis yana da girma na tube ko kun ji iblis yana da ilimi yana da ibada amma da muka yi fada da kun ga na tube shi ko to ku bar ganin ina ce ya bani isra'ila kuruni mata lati nan zuwa kuma ni faddaltukum al-arab in kun yi tsiyawa annabi na da littattafa da addina to zan tube ku in koma in koma ina cewa lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda kaga girma ya faɗi kenan an komo kaman ƙarshen shedan din kenan to ya ku bani isra'ila uzkuru ku tuna ni'imati ni'imata allati an'amtu alaikum wanda nayi muku na bibita ku wa ubu bi ahdi ku cika alƙawari na cewa ina tare da ku ku tsaya ku yi sallah ku tsaya ku yi zakka ku yi iman dukkan manzamina ku girmama su in kun yaka zan gafarta muku zan shigar da ku aljanna ur bi ahadikum wa ya farhabuni ku ji tsoro ni kadai kar ku ji tsoron wani abin da zai faru in kun bi muhammadu na yahudu za su yi muku dariya talakawa za su rena ku jahilai za su rena ku kuma kun zama biya a'a ni kadai za ku ji tsoro kar ku ji tsoron wani abu
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وتوتك على قول الناوشين inni ma akum la inagamtu salatu atitu zakata wa amantum bi rusuli to wa aminu ma anzaltu ku yi imani da wannan alqur'ani da na saukar wa aminu ma anzaltu musaddiqan lima ma ku wanda yazo ya dace da abin da yake hannunku alqur'ani da injila da at-taura da at-taura duka daga Allah suke sun gaskata juna su ba ta karyata juna sai dai sauki da ake samu a cikin wannan wannan ya tsananta wannan ya sauwaƙe wannan ya tsananta wannan ya sauwaƙe ko wanda ya sauwaƙe sai yayi bayani wa lillakum ma hurrima alaikum annabi yasa zai ce zan halatta muku wani abin da taura ta haramta muku qur'ani kuma zai bayanin cewa ga yadda da yake ga yadda yanzu yake alqur'ani yana gaskata abin da yake nan ku musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bihi ina roƙonku in ji Allah wala ta kunu kar ku zama awwala kafirin bihi farkon wanda ya kafircewa wannan annabi nawa ko ku wannan alqur'ani nawa kar ku yadda ku zama ku ne farkon wanda suka kafirce alhali kuna malamai in malamai sun ce abu ba shi da kyau to shikenan sauran jahilai za su ce lalle ba shi da kyau kowa ma zai ce ba kyau saboda haka kar ku zama ku ne farkon wanda ku kafircewa annabi na annabi Muhammadu da littafi na alqur'ani wala tasaru bi ayati samanan qalilan kada ku sai da darajojin da na yi muku ayoyin da na yi muku kar ku sai da su ku karbi samanan ƙaryar ƴan kuɗi ƴan kaɗan ga girma na ɗan adam ga girma na ku ƴaƴan annaba ne jikokin annabawa ga girma na malanta ga darajar da na ba ku a cikin ku nake zaɓen annabawa kullum a cikin dangin ku to kar ku jefar da wannan abubuwan mamaki nawa ku karbi ƴan kuɗi kaɗan wanda kuke samu na duniya ku sai wa ta tuba ta min kailan wa iya ya fattaquni ku ji tsoro na ni kadai wato akwai bambancin tsakanin rahabatu da taqwa wato sai ya ce wa iya ya farhabuni yana magana da dukkan bani isra'ila ne nan ko yana magana da malamai ne saboda haka yake to iya ya fattaquni ku ji tsoro na domin su suka san amru da nahyi
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ubangiji ya ci gaba da musu wa'azi dai su bani isra'ila domin su bani isra'ila kamar yadda muka faɗi da farko dai jama'a ce guda ɗaya yahudu akan addinin annabi musa da annabi isa ya bayyana to sai suka rabu kashi biyu fa'amarat ɗa'ifatu min bani isra'ila wa kafarat ɗa'ifa yankin da suka yi imani da annabi isa suka zama nasara yankin da suka kafirce annabi isa suka zama sune akan asali na yahudu saboda haka duk bani isra'ila suke wala talbisu al-haqqa bil batil kada ku hada ƙarya da gaskiya wato kar ku ku rikitar da gaskiya ku hada ta ƙarya a kasa gane gaskiya dama malami in yana so ya ɓadda mutane sai ya rikitar da su ya kawo ƙarya da gaskiya ya gauraya ce kaza kaza kaza in kaza kaza ne kaza ne shikenan sai a rikice wala tulul haqqi bil batil kada ku gauraya gaskiya da ƙarya ku rikitar da mutane wa tattumul haqqa kada ku koye gaskiya wato suna koye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka aka yi musu fada aka ce kar ku kar ku hada ƙarya da gaskiya don ku rikitar da mutane kada kuma ku koye gaskiyar gaba daya wa antum tatlun kitab alhali ko kuke rike da littafi kuke karantawa abin da yake hannunku kuka san shi afala taqiluna me zai hana ku yi ku yi hankali wa tattumul haqqa wa antum ta'lamun tunda yake ku riga kun san gaskiya kada ku ɓoye gaskiya kada ku gauraya ta ku rikitar da mutane gaskiya da ƙarya ku rikitar da su ku gaya mutane gaskiya wai zaka zalla mi sa kallai da utul kitaba da tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu an yi alƙawari da malamai wanda suka karatu wanda suka yi karatu kada su koye gaskiya su gaya mutane gaskiya saboda haka ake cewa malami shi ya kamata ya fi kowa aikata gaskiya da faɗin gaskiya idan malamai ba sa faɗin gaskiya ba sa aikata gaskiya to sauran mutane sun lalace kenan sun rasa madafa saboda haka ake nema wajen malamai lalle su su ne farkon waɗanda suka yi gaskiya suka aikata gaskiya
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين idan abu ya gagara waƙi musalata wa atuz zaka warka umu arrakin ya ku bani isra'ila waƙi musalata ina daga cikin alƙawarin da ke tsakanin mu da ku da mala ina kamtu musalata wa atatu zakata wa amantu bil wa zartumuhu wa aqamtum la qardan hasana to ku yi sallah waƙi musalata wa atuz zaka ku yi sallah ku ba da ku yi sallah ku ba da zakka warka ko ku rika ruku'u tare da ku rika yin sallan jam'i tare da masu jam'i waqi musalata zakka warka um arrakiina to alhamdulillah Allah ya karɓa mana Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu da iyayen mu da malamu mu da malamu mu da amin Allah saka shi gunan mu da alheri Allah ji kanmu maza da mata rayu da mutattu amin burka ne sallallahu Allah ka bi addu'o'in mu Allah ka yi addu'o'in da muke musu addu'a Allah ya kiyaye addinin mu kiyaye mana imani mu kiyaye mana kasar mu da lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله على محمد يا ربنا